أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به وقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون آه. النبي صلى الله عليه وسلم يا شجرة التونارة دمتا من مكة wanda ba sai da shi a matsayin annabi ba a matsayin wanda Allah ya aiko ba su yi imani da shi ba tunda a ya karanta musu ayoyin Allah bayyanannu amma ba su yarda da shi ba a nan sai ya ce kul Allah ya ce ya rasu ka gaya musu lau sha Allah ma talautuhu alaikum ai abinda kuke cewa ni ne na girkiro nake faɗa muku ba Allah ne ya aiko ni ba to ai da Allah bai so ya saukar da wannan ayoyi ba da ba zan karanta muku su ba da ba zan sai ina zan samu su har in karanta muku su law sha Allah ma talautu alaikum wala adraykum bihi kuma idan ba ni na sanar da ku ba wane ne zai sanar da ku wanda ba ni ba wane ne zai sanar da ku ayoyin Allah kuma bayana tunda Allah bai ga dama inda Allah bai ga dama ya saukar ba amma ni bawa ne wanda yake bin umarnin wanda ya aiko shi kuma a manzo ne mai isar da sako babu rabi babu ƙari ta haka abinda kuke so na cewa a na bi qur'anin ghaira haza ka kawo mana wani qur'anin ba wannan da kake karantawa ba au bajjin ko kuma ka canza shi a wannan ba aiki na bane ni yadda aka bani haka zan kawo su ai da ma Allah bai saukar mun ba to me zan karanta muku ta yaya zan karanta muku haka wannan Allah ne ya saukar yace ni kuma in san muku ma talautu alaikum wala adriyakum bi in ba ni nan san muku ba zai sanar da ku iyaka Allah ne ya aiko ni da waɗannan ayoyi na alqur'ani kuma yace in sanar da ku da bai aiko ni ba da ba zan ce komai ba faqad labistu fikum umran min qabl ai na zauna a cikin ku musamman ku mutanen makka kun san rayuwa ta tunda aka haife ni a gaban idanun ku aka haife ni kun san iyaye na kun san dangi na kuma kun san ban je makaranta ba ba inda na je na koyi karatu ba wani malami da ya zo ya koya mini karatu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har aka yi jira kuma Madina wanda suka yi rubutu da karatu a makka duka ba su wuce mutum goma ko mutum sha bakwai ba shi yasa lokacin da aka yi yakin badar da aka yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ne aka samu dama aka bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya kuma a karya kashin bayan kafirci a badar aka kama manya-manyan kafirai mutum saba'in aka kashe manya-manya daga cikinsu irin su abu jali su utubatu su shaibatu su batubuna abima isin duk a wannan lokacin aka kashe su wajen mutum saba'in manya-manyan kafirai to a cikin kamammun nan bayan an kashe mutum saba'in an kama ko mutum saba'in a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shawarci manya-manyan waziransa guda biyu sai na abubakar da sai na umar ya ce waɗannan mutanen masu wari kamammun nan ya ya kamata mu yi da su kuma a cikinsu akwai babbansa abbas a cikin kamammun a wata riwaya an ce dama musulmi ne amma bai bayyana musuluncinsa ba mutanen makka suka masa masa ya fito a wata riwaya a wata riwaya kuma dama bai musulunta ba tukunna shi ma ya biyo ya zo a yakin badar saboda a yakansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai to da haka zo sai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara babban wazirin sa khalifan sa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wayannan mutane yaya za mu yi da su sai ya rasulullahi ni dai shawara ta yanzu ka ga ba mu da ƙarfi ba mu da abin hannu wanda zai taimaka mana wajen gudanar da addinin Allah da haka shawara ta waɗannan mutane a karbi fansa a hannunsu idan aka yi fansa a hannunsu zai amfane mu ko bayan nan mai yiwa ma daga baya a cikinsu a samu musulmi in ma ba a samu a cikinsu ba ta yi ‘ya'yansu su zo musulmi to wannan shi ne kyakkyawan fatan sai na abubakar annabi ya ce to na ji naka umaru kai ba mai shawararka ya ce ya rasulullah wallahi ni shawarata mutanen nan da mu zo kama ba za su mana wannan sassaucin ba dukkan mu kace mu za su da haka ni shawarata kaga abubakar ga dan uwan da wani a cikin kamammun nan ka ba shi ya kashe kayansa ni ma ga dan uwana wani ka ba ni kashe kayana wani ga dan uwansa wani shi ma ba shi ya kashe kowa ya kaje dan uwansa saboda su gane cewa abun nan ba wasa muke da gaske muke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar haka Allah yake waɗansu mutane Allah ya yi zukatansu mai ƙarfi fiye da dutse ƙarfin zuciyar fiye da dutse kamar umar kenan waɗansu kuma zukatansu sun fi lolo taushi aliyan lallabani sai ya sifanta zuciyarsa yana abubakar cewa zuciya ce ta kyauta mai laushi ta ma fi nono taushi ya sifanta zuciyarsa yana umaru ya ce ita kuma zuciya ce mai karfi ta ma fi dutse karfi radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zuciyarsa ta kyauta ce sai ya karkata wajen ra'ayin sayyidina abubakar yace to a karbi fansa ne ana karban fansa ana karban fansa aka zo kan babban su Abbas yace to kai za ka biya na dan dan uwanka ba na kawai za ka biya ba da haka na mutum biyu za ka biya yace eh wato kana so in biya na mutum biyu mu koma maka a ita min dariya a ce Muhammadu ya biya ta babban sa ko sai ce haba fa ka tun lokacin da za ka fito gida daga kai sai ummul fadli ka kira ta kace ummul fadli ga dukiyar mu nan zan tara a wannan wuri zan binne ki idan na dawo dukiyar mu in ban dawo ba to sai ki kula da yayanki to abdullahi ku fadu ki kula da sai ce wallahi dama an ce mun kana magana da Allah ban taba yadda ba sai yau lokacin da na kira ummul fadli daga ni sai ta ba kowa a wajen balle in ce wanda ya baka labari haka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga bukatar sai na abubakar ya tabiya dama ya ce mai yiwuwa za samu waɗansu musulunta a ciki haka zo kan mijin ƴansa sallallahu alaihi wasallama a cikin mazajen ƴansa ma kuma musulmi ba da ya zo sai ya zo da wata sarka ya ce to ga sarkar nan in za ku fashe yanzu saboda an ce wajen mutanen maka an ce ga fanta da ra'ayi shi kuma ba yi da komai matarsa sai ta bada sarkanta ta ce gashi matarsa kuma yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta ce gashi a jiya fanto shi mijinta aka je da aka nasu na zai duba ya duba ya ce wannan ai ba sarkarsa ba ne ba ita ma sarkar mamanta ne sai da khadija sai ka wuce na bai ta to ya kuka gani mu sake shi saboda wannan suka ce a sake shi ya rasulullah aka fice shi to sai aka ce ya rasulullahi ko sahabbai suka bada shawara annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace a cikin mutanen nan mutum 70 din nan ko da mutum yana da kudin da zai bace kansa in dai ya iya rubutu ya iya karatu to ba bukatar kudin sa ba bukatar wani abu da fansa iyaka za a ba shi mutanen Madina yaran Madina kanana mutum goma ya koya musu rubutu da karatu wannan shine fansansa kaga nan manzo Allah ya gwada mana ne muhimmancin karatu ba sa bukatan kuɗi ba sa bukatan wani abu iyaka a baji yaran Madina mutum goma ya koya musu rubutu ya koya musu karatu to kaga wannan yana tabbatar mana da cewa a zamanin zaman Makka babu malami a Makka ba shi wani bakon malami ba ba wani wanda ya zo koya musu karatu to amma a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sifanta wayannan manya manyan sahabbai kowa ya sifanta shi da wani annabi yace kai Abubakar zuciyarka nan tana kama da irin zuciyan annabi Ibrahim da annabi da annabi Isa alaihi salam shi annabi Ibrahim abu da yake cewa wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni ya Allah shine nawa wanda kuma ya saba ni yake bi na Allah sai ne gafara ne ya tausayi ne shi ko annabi Isa alayhi salam yana cewa in tu'azzimuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah in ma ka azabtar da su bayin ka ne amma idan kai musu gafara kai muku waye ne ne hikima mai sanya komai da ya dace da shi wannan shine magana ta tauza irin ta bayan Allah masu saukin zuciya masu sassauta masu masu saukan zuciya yace sai kuma umaru zuciyar ka irin ta annabi nuhu ne da annabi musa annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanen sa zuwa ga Allah wala bi tafihim wala bi tafihim a ya zauna a cikin su ألف سنة إلا خمسين عاما ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يا لون أتكن سو شكرا دبوبا همسن بل شكرا لا يوسفا شكرا دبوبا همسن يدي يدي لون أين أكرا زواج الله أما دبت هذا الله يسمى وما آمن معه إلا قليل قليل نعم قالوا نتكلم بسوجة مسلم كمان با saboda sai tsoho ya tsufa sai ya ɗauko jikansa a kafada sai ce ka ga wannan tsoho kada ka yadda ka bi ni ma kakana ya mun wasiya to da ya ɗaya da tsammanin za su yi imani saboda ya yi kira su da daddare ya yi kira su da rana ya yi kira su a ɓoye ya yi kira su a bayyane suka fi da haka sai ce ya Allah a la tazar ala zikr kifina da yara إنك إن تضروا يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا yace ya Allah duk wanda ya sarki gida duk wanda ya balaga ya aure Allah kada ka bace rayu duk ka kaje saboda ko da sun girma kafirai ne fajirai ba za su musulunta ba wala yaji illa fajiran kafara sai Allah ya sa shi yayi jirgi ya roki Allah ya kawo dubana shi ko annabi Musa da shi da Fir'auna nasa abin da yake cewa rabbana bis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim ku kaga nan Allah sai ya sifanta wato Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sifanta zuciyar sai na Abubakar irin zuciyar sai na Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Musa alaihi salam zuciyar sai na Umar ita kuma irin zuciyar annabi Nuhu alaihi salam da annabi Musa alaihi salam amma karshe Allah shi ya fito a yi ra'ayin umarun nan Allah da kansa abin da ya fito kenan saboda daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da ayoyi ya gwada cewa shi ya fi so a zubar da jinin su a ƙasa hatta ya tsina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah sai da Allah ya saukar da wannan ayoyi sai sai sai na Umar ya zo wucewa sai ya samu sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na Abubakar suna kuka sai ya tsaya yace kukan namu ne mu yi dukanmu ko naku ne in taya ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa cewa ai Allah yana bayan ra'ayin nan nasu amma yake Allah ya riga ya hukunta sai aka bi ra'ayin sayyidina Abubakar kuma shi ma zuciyar manzon Allah haka take da sauka ba ta son azabtar da mutane idan ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki wajen sau arba'in da wani abu mana ya je yaki da kansa wanda ake ce masa gazuwa sau ashirin da bakwai wanda ya tura aka yi sahabbai suka wakilce shi ana ta mai sariya ya yi wajen arba'in da wani abu amma duka a ciki bangaren musulmi da bangaren wanda ba musulmi wanda suka yakin duka abin da aka yi musulmi ɗari hudu ba duk gaba ɗaya saboda rahmatul alamin yana cikin su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake mutum ɗaya ya taɓa fitowa a cikin wayannan mutane mutum ɗaya tas a yakin Uhud shi ma wannan mutum ana kiran sa Ubay ibn Khalaf shi ne duk lokacin da ya ga manzon Allah a Makka sai sai sai na kace ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ni zan kace ka to da aka je Uhud ya ga sahabbai sun yi nisa da manzo Allah ya yi hukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kace shi sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya a wani sahabi da ke kusa da shi sai ya takka wai na kalab a kirjinsa sai ya mutu shine kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace tun da manzo Allah yake rayuwarsa mutum sai ya kace shine wai na kalab saboda tausayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma zuciyar ta da irin ta sayyidina Abubakar wadata ke ja ce mutanen makka na zauna a cikin ku kun san yaranta na kun san lokacin da na tashi babu abin da kuka sani game da ni in ba alkhairi ba faqad labistu fiikum umran min qabl na zauna a cikin ku shekara 40 kafin in ce muku Allah ya aiko ni shin na taɓa gaya muku wata magana mai kama da wannan shi yasa lokacin da kawan bayanin da muka yi a karatunmu na baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wato sakonni zuwa ga sarakunan duniya da ya tura a dijiyatul kalbi zuwa a wajen harafla a cikin tambayoyin da ya mata don kafin ne ya ce ba da sakon manzo Allah harafla sai da yake a nemo cikin mutanen makka wani wanda yake da alaka da wannan mutum annabi muhammadu kenan to sai aka yi abu sufyan ya yi masa tambayoyin da muka faɗa a baya to a cikin tambayoyin ya ce shin wannan mutum a cikin maganganunsa na yau da kullum yana yin karya abu su fiye da ya ce a baya karya sai ya ce to da ya zo ba ki amsa ya ce to ba yadda za a yi mutumin da bai taɓa karya ba a cikin maganganunsa na yau da kullum kawai wata ranar lokaci guda ya zai ma Allah karya ba zai yi ba ta haka annabi ke cewa kun san rayuwa ta mun da ku shekara arba'in ban taɓa ce muku Allah ya aiko ni ko wani abu ba fakat da bisu fiku umaran min qabl afala taqilun shin ba za ku yi amfani da hankalinku bane ka tantance mu ƙarya da gaskiya in abin da nake faɗa gaskiya ne ya kamata hankalinku ya gane da ku cewa gaskiya nake faɗa ai kafin nan ban taɓa gaya muku wani abu da kama da haka in ƙarya ne ma ya kamata hankalinku ya tantance mu afala taqilun shin ba za ku hankalta ba
فمن الله ممن افترى على الله كذب له كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون
فمن الله ممن افترى على الله كذب له كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ومن أظلم الله من وكشين سركي فمن أظلم ممن كذب على الله أو غنب ممن افتري على الله شن أشن دكا مما تكريا wani makaryaci ne ya kai wanda zai ma Allah ƙage akwai makaryacin da zai kai wanda zai ma Allah ƙarya faman azlamu wani azzalimi ne ya fi wanda ya ma Allah ƙage sai wa Allah ƙarya to kaga annabi ma sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce man kadaba alayya muta'ammidan فليتبوأ مقعده من النار wannan hadisi ne mutawatir lafzan wa ma'anan in an ce hadisi mutawatiri to daga a hujja a wajen malaman usul fiqh a hujja daga aya mu kamar alqur'ani to sai hadisi mutawatiri hadisi mutawatiri akwai hadisi wanda yake mutawatiri ne lafzan wa ma'anan da lafazin da ma'anan tawatar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabbai da yawa suka wuce shine mutawatir akwai kuma mutawatir ma'anawi akwai wanda yake ma'anarsa ce mutawatir amma lafazin ba mutawatir bane to wannan hadisin man kalaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maqalahu min an-nar sahabbai sun kai mutum 70 wanda suka rubuta wannan hadisi sai kuma tawasiri na fara daga sahabbai ta biyu ya yi sama amma wannan sahabbai wajen mutum saba'in suka rawaito wannan hadisin lafzan wa ma'ana man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi kariya da gangan to tun da garin duniya ya san matokin sa a wuta in dai yace Allah annabi ya ce bayan ya san annabin bai faɗa ba kuma da gangan yana tare to wannan dan wuta ne inji Allah Muhammad to ina kuma ga wanda yayi Allah kage ina ga wanda yayi Allah ƙarya da haka Allah yake tambaya nan faman allahu man iftara Allah yastadra shin a cikin makarita duka wani makariyaci ne ya kai makariyacin da yayi wa Allah kage yace Allah ne ya faɗa kuma Allah bai faɗa ba saukar saboda ya yaki ko kuma ba kagen ba Allah ya turo ayoyi da wato manzon da ya zo da ayoyi daga Allah sai mutum yake ƙarya ne bayan wanda yayi wa Allah ƙarya to yayi wa Allah kage yayi wa Allah ƙarya kenan a cikin azzalumai ne bi maza shi ne wanda shi kuma aka masa ayoyin Allah ya karya ta anan Abdullahi ibn a Salani da Yahudi ne malami ne a cikin su yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina da ya shigo Madina yace mutane da yawa sai suka je wajen sa a gaggauce da ya shigo daga cikin Yahuda yace ni dinnan ina cikin wanda ni ma na gaggauta na je wajen Annabi Muhammad yace ina ganin fuskar sa na gane cewa wannan ba fuskar mutum ne ƙarya bane da ganin wannan fuskan ba za ta yi karya ba ta fi gaban karya yace farkon abin da na fara ji a wajensa da kunne na in ji abdullahi salami shi ne cewa manzon Allah afsu salama wa aqimu ta'ama wa sil arhama wa sallu bil layli wan nas niyamun tadkhuluna al jannata bi salam yace wa'annan kalmomi guda biyar sune na fara ji da kunne na daga bakin annabi Muhammadu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsu salama ku dai dai ta sallama tsakaninku ma'ana duk inda kaga mutum ko kafiri ko baka san shi ba in dai musulmi ne to ka ce masa assalamu alaikum a wani hadisi cewa idan mutum kawai ya zo ya fada maka da magana bai maka sallama to kada ka amsa shi sallama wato sunna ce mai karfi amma an ba sallama wajibi ne in kana zaune ko kuna zaune wani zai ce salamu alaikum to dole ku ne ku amsa ko ba ku amsa duka ba sai zai iya amsa mu amma dole ku ne ku amsa in ba ku amsa ba gaba ɗaya ku yi laifi amma idan ɗaya ya amsa to shi kenan laifi ya sauka a kan ya zama fardu kifaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallama wanda ka sani wanda wanda baka sani ba sai za ke cewa a wani hadisi notice da aka ba mutane da suke fada tsakanin su misali mutane ne da yake shiga tsakanin su ya zama ba sa magana da juna to notice na kwana uku kawai aka ba su kar ku wuce kwana uku ba ku yin magana da juna to idan kwana uku nan ta yi to wanda ya fara cewa dan uwansa salamu alaikum to shi ne ya dauki ladan da baki daya ko baka miƙa masa hannu ba ka gan shi baya maka magana ka ce assalamu alaikum ko ya amsa ko bai amsa ba kai dai ka soke nauyi amma idan kuka suka bada adawa tsakaninku har ta kai ba magana to falala da yawa yana wuce su manzo Allah ya ce akwai lokacin da Allah yake saukar da gafararsa sai dai ga mutum biyun da suka yi fushi ba ta jituwa tsakaninku ba ta magana tsakanin saboda wani abun duniya ya shiga tsakanin to da ka ɗaya ta sallama abu ne wanda yake da kyau wanda manzon Allah umarni ne afsu salama ka ga ɗaya ta sallama yana cikin dalilin da yake kai mutum zuwa ga aljanna wa atiyu ta'ama kuma ku ciyar da abinci sai da wani abinci manzo Allah yake cewa a ta'amu ta'amu wa'id ya fi lisnain ta'amu lisnain ka fi salata ta'amu salata ka fi arba'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda irin masu wato karamin karfi in kana da abincin kai kadai ne to kada ka ce kawai kai kadai za ka cika koshi a'a idan ka fito da shi kuka ci ku biyu ko kuma idan ka ka rage ka ba wani ko idan ka raba biyu ka ba wani to dukkan ku za ku koshi saboda manzo Allah yake abincin da zai kosar da mutum daya in mutum biyu sun sun ci zai zai wadatar da su abincin da zai wadatar da mutum biyu in mutum uku suka ci zai wadatar da su abincin da zai wadatar da mutum uku in mutum hudu suka ci zai wadatar da su da a kar kai tsammanin wannan umarni ana yi da mai tarin dukiya ne wanda ya tara abinci da yawa a cikin a hadda kai ne kuzi yomin wanda abin da ka je ka nemo kai ma idan ka samu dama kai haka kai ma za ka samu wannan daraja kai kama in ka kawo gida ma ka riga ka ciyar aiki in ka kawo gidanka iyalanka suka ci ‘ya'yanka suka fi ai ka zama cikin abin ta'am cikin masu yadda abinci abin salama wa abin ta'ama wata da arfam kuma a dinga tarar da zumunta tarar da zumunta yana da mahimmancin da ke jama'a to kaga nan tarar zumunta yana cikin dalilin shiga aljanna da haka daga cikin tarar da zumunta shine idan iyayenka ba ta raye namiji babanka ko mahaifiyarka to ka rika zuwa kana gaida abokan wato kawayen mahaifiyarka ko abokan mahaifinka kana tare da zumunta kada zumuntan ta yanke daga kan mahaifinka ka rika tare da ita in ka samu wani abokai musu na taimako na gudunmawa ka rika kyautata musu ka rika kyautata wa 'yan uwa shine sada zumunta Allah madaukakin sarki yana cewa zumunta na yankotan sunan ne daga cikin sunana wanda ya tadar da ita in tadar da shi wanda ya yanke ta in yanke ta in yanke shi ba ruwana in ji Allah madaukakin sarki ta haka jama'a mu kula da zumunta ta da zumunta yana kai da mutum ya shiga aljanna wa tilka arhama wa sallu bil layli wan nasu niyamun kuma ku rika sallan dare mutane suna bacci lokacin da mutane suke bacci karfe uku karfe hudun dare kai ka farka kai sallah ko da na fila raka a biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yake cewa Abdullahi bin Umar shi yana cikin manyan manyan bayin Allah da yana kiyamul layli daga nan ya fara yin kiyamul layli kuma kiyamul laylin nan da karatun Qur'ani cikin dare wannan ai wanda suke Yahudawa ma Allah ya yabe su akai balle ko musulmi biya Annabi Muhammadu Allah yana cewa laysu sawa'a أهل الكتاب كنا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وكان كريستوس ما لا يهود سنة تاجي يدل سنة عبادة الله يا يبيت يا شيء ودن يهودا بائر وسودن سبني ليسوا سواء من أهل الكتاب ترسم أبو ذر الكتاب أمة أقول لهم جماعة قائمة يتلون آيات الله suna karanta suna tsayuwa suna karanta ayoyin Allah ana Allah cikin dare wa hum yasjudun kuma suna yin sujjada ma'ana suna yin sallah to balle ko musulmi mabiyin annabi Muhammad annabi Muhammad ya haƙi wajibi ne akan ka kullum wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan laka asai an yamma saka rabbuka maqaman mahmuda to kaga shi wajibi ne akan ka za ka kai ma sai kai koyi Allah ya ba mu ikon yi kaga ku yi sallah da daddare mutane lokacin da suke bacci wa sallu bil-layli wan-nasu niyam idan kuka yi waɗannan abubuwa guda hudu kuka rika yaya ta sallama kuka rika sayar da abinci kuka rika sarar da zumunta kuma kuna sallan dare to ta dukkan aljanna da salam za ku shiga aljanna an kula a kwance Abdullahi da Abdullahi Salami yace waɗannan kalmomi su na fara ji da kunne na daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai wani balaragan kauye da ya shigo ya samu mutane kan manzon Allah sai yake cewa ya tambayi manzon Allah yace wane ne ya gina wannan sama annabi yace Allah ne wane ne ya kakkafa duwatsu a bayan kasa annabi yace Allah ne wane ne ya shimfida kasa annabi yace Allah ne sai wannan balaragan kauye yace ni kuwa ina roƙonka don Allahn da ya yi sama wanda ya kafa duwatsu a ƙasa wanda ya fi da ƙasa ina roƙonka don Allah ka gaya mun shi ne ya aiko ka ta ce wallahi shi ne ya aiko ni ta ce to da ne da ya aiko ka ta ce ya aiko ni da tauhidi da sallah da zakka da azumi da haji ta ce iya kan su kenan ta iya kan su kenan yace to zan yi ko zan kara wa zan rage ba sai yace wannan duka ba lokacin shigo manzo Allah ne wai nan mutane suka suka da manzo Allah yake musu wannan bayani akwai Abu Dhul As shi Abu Dhul As wani sahabi ne hadisin gaske ne wayo da gaske to tun kafin ya musulunta shi abokin musailama da sabdali ya je wajen musailama kafin ya musulunta sai musulma yake yake gaya mata yace wai shi mutumin kunnan gam an saukar masa da karatu ne kwanan nan sai yace an saukar masa mana ne aka saukar masa yace lallai an saukar masa da wata sura mai girma amma gajera ce sura sai ya karanta masa wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ya yi shiru shi musailar can sai ya ce shi ma an saukar masa da irin wannan fakar kunzira ne ya nufi ya wadar ya wadar innama anta uznani wa sadar wa sayruka haqqun wa naqab yace wai ya zo mu ya zo mu iyaka abin da kake da shi dogayen kunnuwa da kirji tafiyanka kuma kalle ne da shakka shi kenan wai karatun ya kare wannan sura imamu shafi ya ce da ita kawai Allah ya saukar mana da ta wadatar da mu amma ga ga wancan zoman shi maganar su duka sai ya gade kan zoman misali da mutum sarda sai abdullahi bin abu sai ce ka gani ka san na sani cewa kai makaryaci ne ba annabi sai ya za ka zo ka mun wannan karya a lokacin ma abu na zo musulunta ba tukunna irin wayannan suna da yawa an karanta masa alam tara kai fa rabbuka bi asabil fi ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجاس من سجيل فجعلهم كعصف معقول إذ فقد أنزل إلي مثلها الفيل والفيل لو ذنب يسير وخصوم طويل إن ذلك من خلقة ربنا لقليل الفيل والفيل وما أدريك ما الفيل لو ذنب يسير وخرطوم طويل إن ذلك من خلقة ربنا لقليل ثم لم تنسى يكاري أكيد جوا سلم عن ذلك سوره النبي صلى الله عليه وسلم آية فازداد مع سمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آمن وسوف يعلمون wannan aya ko wannan ayoyi farko da ce tare da ce fasda bi ma tumar balarabin da yake wajen sai da ya faɗi saboda cikan balagar karnar amma shi da yake kwaɗo ne sai maganganun da duka sun kare akan kwaɗi yana cewa ya dabdau bi dabdain kam tan qanikin wa alatu fil ma'i wa asfalatu fil tin lam atadbiri wa la sharabata an-na'im wai shi ma ya kawo alqur'ani wa hal yuqatu zabi inna allaha ya'muru bil adli wa ma talaha abada kai yankin wannan maganganun banza da maganar Allah ba to shine ana Allah yake cewa fa malazlamu a cikin azzalumai duka wani azzalumi ne ya kai min manittara ala Allah ya wanda ya kirki ƙarya wa Allah musailama makaryaci ne ya san cewa Allah bai aiko shi ba amma yana kirkirar maganganun banza yana sara su da Allah kamar da wannan cewa Allah ya kaza lau kallau bi ayatihi ko kuma a mutumin da bai yi wa Allah kage ba amma kuma ya karyata ayoyin Allah shi ma ya shiga layin azzalimai innahu la yuslimu mujrimun ai mushrikai kam ba za su samu babbar rabo ba duk wanda yake yi ma Allah kage ko yake kare ta ayoyin Allah wannan kam ya zama mai laifi ko ba zai samu rabauta daga Allah ba
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله su waɗannan kafiran makka da ake magana da su da waɗanda suka zo a bayansu masu bautan gumaka suna bauta wani Allah ba Allah ba ma la yanfa'uhum wala yadurruhum shi abin da suke bauta na gumaka idan ba su bauta masa ba ba zai cutar da su ba la yadurruhum ma la yadurruhum idan ba su bauta masa ba ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum kuma idan suka bauta masa ba zai amfane su ba wai su abin da suke cewa ai suna bauta masa ne saboda su ba su yi su bauta wa Allah kai tsaye ba sai dai su bauta wa wani abu shi kuma abun ya nema mun ceto daga Allah ma na abudu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfi an da bai kafiran makka haka suke fada ai ba ma bauta musu kawai ba wai kawai muna bauta musu bane muna bauta musu ne saboda su kusantar da mu da Allah a'udhu billahi to haka za ga mutanen nan masu zagin waliyai haka suke yi ma ɗan ɗalika sharri cewa wai ai waliyansu wai suna bauta waliyai ne saboda su ma su kusantar da su Allah uzu billahi baka taba ji dan dalika musamman tijaniya har ya gama lazumin sa har ya gama wajifar sa har ya gama zikirin juma'an sa ba za ka ji ya fadi sunan shehu tijani ba ko akwai jama'a a cikin mulazimi akwai sunan shehu tijani istighfar a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha istighfari ثلاث الفاتي ثلاث النبي كينان لا إله إلا الله أتجاه أقول سنة جو تجاني هذا وكاكا وإنم سنة يمنى كاجي سنة يمنى كريا أما ينزو Allah ya tona musu asiri kowa ya gane inda gaskiya take a wa yaquluna haula yasfa'una inda Allah ويأكل من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويسمع cewa ai kuma kan nan su ne zan cece su a wajen Allah to ku kafiran Makka ku da ba ku yi imani da Allah ba ma'ana ba ku yi imani akwai rayuwa bayan mutuwa ba ba ku yi imani da tashin alkiyama ba to yanzu zan cece ku in an gaya musu haka ce a ai za su cece su ne a wajen Allah tun a rayuwar duniya saboda su daɗin rayuwa kada a samu matsala a rayuwa su wayannan gumakan suna garin suna da amfani a wurinsu in wani abu ya taso za su je su yi musu wani abu sai sai bala'i ya yi suna ganin kamar su suke yi su ma ba su amfani da kansu balle su amfanar da wani kamar yadda abin da ya faru da annabi ibrahim da mutanensa da suka tafi wata ibadar su annabi ibrahim sai zai kaskarye gumakan gaba ɗaya sai abin wato gatarin sai ya ta ya rataye gatarin akan wuyan babban gunjin saboda me saboda ya yi musu wa'azi suna da hankali su hankalta da suka dawo saboda suka sai da an kakkarye gumakan su gabaki daya suna da mun fa'ala hadha bi hali ahli hatina inna wala min adh-dhalimin qalu fa yadhkuru qalu lahu ibrahim qalu qatu bi ala nas ala nisadu qalu anta fa'ala hadha bi hali hatina inna wala min adh-dhalimin أنت فعلت أنت أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون ورجعوا إلى أنفسهم وكان بآياته saboda ne ya wa'azantar da su sai ta musu a ku tambayi kuma kan manawaye musu haka ba suna da amfani ba ai kuma kan za su ba ku labarin da yake faruwa gunki yana magana ne sai musu aiki saboda su hankalta ya musu aiki da hankali ana su aiki da hankalin su gane gaskiya wa yaquluna ulai tuqawna inda Allah qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard qul kadha am ya rasulullah atunabbi'una Allah kun kuna da ga Allah abin da ke cikin sammai da kaza atunabbi'una Allah shin za ku kuna da kuma Allah labari da ga masa ma fi samawati wa ma fi al-ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa bayan shi ya halitta kayansa subhanahu wa ta'ala amma ya shi Allah sai sarka kira sai ce sarki ya tabbata da Allah madaukaki akan wannan abin tarayya da mutanen Makka suke mai tarayya da shi na gumaka cewa inna illa li yuqaddimu ila Allah jinkai cewa su fa'a wa inda Allah cewa suna bauta musu ne saboda su ba su yi su bauta wa Allah kai tsaye ba sai dai su bauta wa gumaka kuma suna yi musu ne saboda su cece su a wajen Allah su nema mun sauki na rayuwa tunda ba su yarda da tashin alkiyama ba balle a can balle a ce a can ne za su cece su subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya karkata ya daukaka daga abin da suke masa tarayya da shi subhanahu wa ta'ala وما كان الناس إلا أمة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون آه Allah malaukakin sarki ya ce mana da ya zo wato kuma ka na fi lawan mutum wahida ya kasance da tun daga kan annabi Nuhu daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Nuhu al'umma ce guda ɗaya wanda Allah suke bautawa daga baya aka samu lalatattu a cikinsu suka bautawa gumaka mutane annabi Nuhu sun bautawa gumaka su ne yamuka wa nasara sun bauta wa gumaka mutanen annabi ibrahimu sun bauta wa gumaka kamar yadda muka yi bayani ɗazu amma mutanen makka ba su san gumaka ba sai a wajen amurubnu luhayi amurubnu luhayi shi ne ya fara kawo gunki garin makka a wajen da suka san gumaka da haka a zamanin da tun daga kan annabi Adamu zuwa kan annabi Nuhu an samu wato shekara dubu ɗaya tsakaninsu. Ya zama al'umma da take tsakaninsu wato dukkansu Allah ɗaya suke bautawa, addinin su guda ɗaya, banda waɗanda suka bauɗe daga baya. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan kamar wani waje Allah ke cewa kana nasu ummatan wahida. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب da al'umma gaba ɗaya ta duniya al'umma ce guda ɗaya to sai Allah ya bambance sai ya tantance su da aiko annabawa a ce al'umman wane al'umman wane mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa mutanen annabi isa mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaskata su to sai Allah ya fifita al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin al'ummatai kowace al'umma annabin da ke ba ta daraja dan mu al'umma annabi muhammadu annabin mai ba mu daraja sai za ya zama su kowace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to kaga mu al'umma annabi muhammadu mun su kowace al'umma kuma mu ne shaidun al'ummatai duk al'ummatan da suka zo kafin mu mu ne za mu shaida a gaban Allah mu kuma wanda zai mana shaida shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka je lahira al'ummatan da suka gabata so kawo a to aka yi ana ana kara ana suna bayani yadda so gudanar da rayuwar su ana hisabi kenan to mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne za mu zo mu shaidu to sai kafin na ta ya ubangiji yaya za a yi mutane da mai zamani da su ba ba mu san su ba su yi mana shaida sai sai to ku kun ji abin da suke faɗa ko kuna da abin da za ku ce sai a muna da abin da za mu ce to ku me shaidan ku akan cewa lallai abin da suka faɗan nan ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗa ba kai mu kam annabi Muhammadu ne ya gaya mana tunda annabi ne ya faɗa magana ta gari akwai wata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sa aka yi masa ya kira Abdullahi ibn Ka'ab ya sa ya kira Ka'ab ya ce zai masa karatu Ubay ibn Ka'ab ya kira Ubay ibn Ka'ab ya ce zai masa karatu Al-Qur'ani sai ya Rasulullahi kai ne aka saukar mawa kuma kana so ka ji daga wajen wani sai yana so yi sai ya kawo mu sultan nisa'i yana karantawa yana karantawa yana karantawa a wata riwayar ma manzo Allah ya ce Allah ne yake karanta mu har sahabi yake Allah ya kira ni da sunana sai da sunanka sai ji dadi to yana karanta da yazo fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida da haka zo nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zubar da hawaye yace ka fata ya ce ta ya ce ta ya ce hasu to kaga Allah ya tabbatar cewa mu mu ne zamu wa mutai shaida mu kuma annabi Muhammad ne zai mana shaida fa kai mai zaji nan kullu ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shaida وما كان الناس إلا متواجدا فاختلفوا متعني بسكة سيبا فاتي الأمة سيبا aka kawo annaba suka tantance su aka aiko musu annabawa da tafai daga Allah illa ummatun wahidatan fakhtalafu amma suka suka suka suka zama an samu sabani a tsakanin a wa ma kana annabi illa ummatun wahidatan fakhtalafu walau sha Allah a wa ma kana annabi illa ummatun wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan Allah ya riga ya ce ba zai yi hukunci ba sai an je kiyama da tun daga nan duniya Allah yake yin hukunci to ai ma'ana ka fa walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan alkawarin da Allah ya yi cewa ba zai kama mutane a nan duniya ba sai an je lahira tukunna ai da a duniya ne za a yi hukunci a tantance gafirai a tantance mu'minai cewa ga kafirai ga ko mu'minai na gaskiya a wani fassarar cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan cewa Allah ya ce shi ba zai azabtar da kowa ba sai wanda ya aiko masa manzo yake ba zai ji ba rusulan mubashirina wa mundirina liyalla yakuna lillahi ala hujjatun ba'da rusul وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا mu ba za mu azabtar ba har sai mun aiko manzo ya yi wa alƙalili sannan mu ya zara in Allah to wannan shi ne alƙawarin da Allah ya yi cewa ba zai kama mutane tun a duniya ba a'a zai ɗaga musu kafa sai sai sai an je lahira tukunna sai ya kama su a can Allah ya mana da sauki walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ai da tun a nan duniya da ba dan Allah ya ce sai an je lahira ba ya riga ya wannan alƙawari da tun a nan duniya za a zo a yi hukunci laqudiya bainahum fima hum fihi yaktalifun aw fima fihi yaktalifun a can abin da suka yi saɓani a kai tunda waɗansu sun yadda cewa abin da annabi ya zo da sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne da Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah da abin da ya zo da shi da sauran manzanni waɗansu ko sun ba su yi imani ba to kaga saɓani ya samu mu'minai suka yi imani kafirai suka kafirce to da kuma nan duniya za a tantance da ba dan Allah ya riga ya hukunta ya yi alƙawari cewa sai an je lahira zai hukunci ba
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقول يسأل الشيء واسوكا فلما مكة إنم لولا أنزل عليه آية to dan me za shi annabin ba a turo shi da wata mu'jiza ba sun manta shi kanta wannan alqur'ani mu'jiza ne babban mu'jiza annabi Muhammadu shine alqur'ani wai me za annabi sallallahu alaihi wasallama ba aiko shi da wata mu'jiza kamar yadda aka aikowa a mutanen annabi salihu taguwa ba ko mutanen annabi musa aka aiko shi da ayoyi bayyanannu ayatun fassarati shine hannu da sanda da sauran ayoyin da aka aiko shi ayatun sisi ayoyin nan guda tara da aka aiko annabi musa da sunan mu'jiza أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفالية والجمع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين da sauran mujizin da aka aiko annabawa da su annabi Isa yana da mujizan warkar da kutare da makafi ya ta kuka sai me yasa ba aiko annabi da wata aya ba ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi ya yi ta cewa wannan fa annabin Allah ne wannan ba waje an mutu haka sannan sai ta suna cewa a suna ce lannu ne laka hatta tufajjira lana min rabbi yanbuwa aw yakun laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tufajjira lana khilalaha tafjira aw tusira samaa kama za anka ila kisaban aw tajid billahi wal malaikatu qabila a ƙarshe annabi ta mutu hal kunti illa basharar rasula shin da kuke cewa in yi kaza in yi kaza in yi kaza ni mutum ne manzo iyaka na ke subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula sarki ya tabbata a Allah ubangiji na sun ce dan abin da suke cewa idan dai gaskiya ne Allah ne ya aiko ka to wayannan zuwa sun makkan nan duk a tafiyar da su ya zama gonaki ne da da koramai a wajen in dai da gaskiya Allah ya aiko ka to da kafiran makka za ne yanzu je su ga makka yanda dutsen ma ba za su gani an tafiye da wannan duwatsu an yi gine-gine manya-manyan gine-gine in sun zo ban in sun zo makka yanzu ban da ɗakin kawa ba abin da za su gane shi ne kawai da canza amma duk wani abin da su sani sun sani a da ya canza har dutsen safa da suke cewa in annabi da gaske annabi ne to ya sa allansa ya mai musu dutsen safa ya zama zinariya to dutsen safa yana nan amma an kewaye shi an sa masa allun da dutsen gaba ɗaya yadda ba zai kankaru ba an zuba masa abu kamar roba amma ana ganin sa duk wanda ya je maka zai ga wannan in wajen safa da marwa to kaga wannan duka Allah ya yi amma a bayansa guda suna so yi wannan ya zama mujiza a musu ga mujiza bayyananniya ai ba mujizan da ya kai alqur'ani kam ga sai na musu bayanin abin da na bai sani ba don haka suna cewa wa ya bu ويقول لا زال آية من ربي فقلت له لا زال آية من ربي أي لا يا جمع تقولها لك الله وبنجدك فقل إنما الغيب لله يا رسول الله كجاء مسلم دون أبدا شيء وإيه ولا أبدا غير دون أبدا أي الله هي يسن با وين يجمعنا وكاغنا مولم موسى قال سنبوتي رضي الله عنه الله قال مثلا بيا ya mana bayanin gaibu yake Allah ya karkasa gaibu gida biyar kowanne da matsayinsa wato mana shi maulan mashar ya kasa gaibu gida biyar yace kashi na farko akwai gaibu wanda Allah ne yake fanta da shi ba wanda ya san wannan gaibun har annabi Muhammadu shine inda Allah yake cewa kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ya sallah ka gaya ba wanda ya san gaibu duk wanda ba wani wanda ya san gaibu anna Allah wanda yake cikin sammai da kasa in ba Allah to wannan gaibu har annabi Muhammadu Allah bai ga dama ya san da shi ba wannan shine kashi na farko kashi na biyu akwai gaibin da Allah ya ce banci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba wanda ya san wannan gaibu sai annabi Muhammad shi ne bayan Allah mai lokacin sarki da yake cewa ma kan wa ma kan Allah yukhli akum al-ghayb ma kan Allah yadhuru min alamat wa ya sayyid wa qadid al-sayy wa ma kan Allah yukhli akum al-ghayb walakin Allah yajtadi li rusulihi man yasha Allah ba zai yi da ku gaibin sa ba amma zai daɗi manzo daga cikin manzannin da ya sanar da ko mun san dukkanin manzanni da babu ne Allah ya tsare inna malaikatu rusulan wa min an-nas to ina ka za ka ka zabe kai ma ka san kowaye annabi Muhammad yana cewa ana khairun min khiyarin min khiyar ni ne zababben zababben zababben zababbu annabi Muhammad to kaga wannan gaibu ya ce ban annabi Muhammad ne shi kare akwai kuma gaibu wanda annabawa ne kawai suka san shi manzanni shi ne wanda ya zo cikin zuwa jinni wanda Allah ke cewa alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul Allah shi ne ya san gaibi ba zai san da kowa gaibi ba sai wanda ya ji da shi daga cikin manzanni manzanni ko ne da duniya wajen Allah kaga Allah ya sanar da mu da su gaibin da ba wanda ya sani sai su kashi na hudu shi ne gaibin da Allah yake sanar da siddiƙai irin misali sai na abubakar siddiƙi ne Allah ya sanar da shi lokacin da annabi ya koma ga Allah shi sai na abubakar ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yadda da Aisha yana son ta matuƙa saboda iyalin manzo Allah ce sai ya mata kyautar dabino sanka ashirin ya ce ki je ki ɗauka ba ta ɗauki lokaci ba ta je ta ɗauka ba sai ce dabinon nan fa da na baki ki yi ƙoƙari ki je ki ɗauka ya shiga hannun saboda idan kika bari har sai da na mutu to fa ya zama na magada ko ko magada na ma huma illa abawaki wa uktaki iyaka ku biyar ne daga yan uwanki wato daga yan uwanki maza guda biyu sai yan uwanki mata guda biyu sai ta ya babana ni dai na ga yan uwata mace guda dai asma'u iyaka na ga yan uwana guda biyu muhammad da abdurrahman to mu mata wace ce ta hukunta mu sai ce bintu kharija za ta babban uraha jariya sai ga bintu kharija mata ta tana da ciki ga shi na gani a cikin cikin ta mace za ta haifa kuma lokacin ba su kayan balle ka ce ta ji ajin jini amma da su kayan likita ne ya ce mata mace za ta haifa ta ta gaya mata kuma aka haife ta din aka sa mata umar khairi a bayansa bayan ya rasu aka haife ta aka sa mata umar khairi har ta girma har sai na umar ma ya nemi aure ta ya nemi aure ta ce wallahi ta ba za ta aure tsoho ba saboda lokacin shekaran ta goma ne sai ita wallahi ba za ta aure ba ita saurayi take so dan kwalinsa mai dukiya ya zuba mata dukiya abin da take so ke aka maza wa ita ta kabarin manzo Allah sai sai ya rasulullahi wallahi za su bin dole hankalin ma ya tashi da yadda za ta ga amiru mu'minin babban mutum bayan babanta ba wa mutum kamar da yana neman abu a wurinta yaya za ta yi kuma ga yarinya ta bore ta yi sai Amr ibn al-As ya zo ya same da cikin wannan hali yace ya aka ce ka ji ka ji a wannan ne gauce a wannan an gama in ne wannan ne ba matsala sai ya fara ya samu sai na murna dole bayan ya yi gaisuwa ya ce ranka ya dabe mu mena na samu labari kana neman aure gidan Abubakar yace ba ka so in yi ne ta a ba haka wani ranka dade wa zai ki abin da mai gida yake so ai na san duk abin da kake kokari kusantar manzon Allah ne ita kware kuwa sai ta to ai akwai wata wanda sunan sirri da kuma ta bi kama kusa da manzon Allah yar da ibn Ali ita ya kamata ka nema sai ta haka ko ta kware kuwa sai tura sai ibn Ali azra sai ibn Ali ta to sai ibn Ali sai ya sa mata dabino a faifai sai ta ki je wajen Amir Mu'minin ki ce ina gaishe ki ki ce wai ga abin nan ko ya nuna shi kenan sai ta je ta kai mata da ta kai mata ya dube ta sai ya kama kafarta ta zo tafiya sai ta fauta kafarta ta ce kai wallahi da ba dan ina ganin girman ka ba da ni san abin da zan yi maka kawai daga aiko da wajen ka a sai in tambaye ka abin yayi ne ko bai yi ba kawai ka kama kamata kawai sai da ya rabu ta ta koma gida a kusa ce ba ba ka ga abin da wani yi sai ce mata ai mijin ki ne sai ce to ai ban sani ba baba to nan ne malamai suka ce ashe uba yana da iko ya aure da yarsa ko bata sani ba sai na mur ya aure ta har suka haihu to abu da nasu ya warwarewa sai da aisha wannan matsala sai na umar radiyallahu anhu wata rana yana huduba akan akan mimbari ya tura mayaka yana huduba sai aka ji yana cewa al al الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل يا سارية suna can wata kasa suka ji muryarsa yana madina saboda ne ya ga gaibu ya hango su cewa ga shi za a yi nasara a kansu ya ce ku yi ta wajen dutse ku yi ta wajen dutse suna yin ta wajen dutse suna can kawai suka ji muryarsa yana hango sai ko suka yi ta wajen dutse sai Allah ya kare su kaga ya faɗi gaibu sai na Usmanu wata yana zaune a fada sai wani sahabi ya shigo a wajen kamu da yazo ya samu wata mata sun yi ya cinta fata yana shigowa ya ce kai ni ba na so mutum ya rike shigo min duk dukkan sa zina zina sai mutum ya birkice annabi ma da Muhammad akwai wani annabi ne bayan Muhammadu yace a ai annabi na ma yace tabu firat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah kai tsoron tunanin mu'mini wato hangen mu'mini saboda shi da hasken Allah yake kallo to kaga wannan gaibu shine na hudu na siddiqai na biyar na karshe shine gaibun da Allah ya ga dama yake sanar da kowa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutumin da ya karanta geology misali ya zo yana daukar dutse ya ce cikin dutsen nan an fasa shi za a samu kaza ko ya zo ya ɗebi kasa ya duba ce kasan nan in an fasa za a samu zinariya ko ya ce za a samu fetur kai baka shiga ba shi ne shiga ba kuma in an fasa a samu wa ya sanar da shi Allah wannan shine gaibu na biyar ko inna mal ghaibu lillah fantadiru Allah shine ya san gaibu kuma sai ya sanar da wanda ya ga dama kamar da muka faɗi kashe kashen su fantadiru manzo Allah yake mu so mutanen Makka tun da ku ce so ku saurara ga azabar Allah fantadiru inni ma'akum min muntazirina ni ma zan saurara tare da ku na'am alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa dai ya Allah mu dakata abu da muku kuri Allah mana gafara Allah ya kara shi mu lafiya Allah ya dukan mu ya dukan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa shaunan mu da alheri Allah ya biya mana bukatun mu ya yi mana damuwar mu Allah ya ba kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya san shi ya san bukatar Allah ya biya duk wanda yake wannan wuri Allah ya san damuwar sa Allah ya yi Allah ya ba mu aljanna albarka ta sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya canza wuya ya mu daga shiga wata cikin wannan wata albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومداه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم